بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسمى البشرية محمد بن عبد الله قائد الكل المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك من أزج حلرا ونبي a majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama littafin malamar da shekul allama al-muhaddisu muhammad ibn nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah wanda muke karantawa da wannan sammako a irin wannan rana mai albarka yau muna sammako na 20 ga watan da kula alif da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya da kuma ya zo daidai da goma sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya cikin hukuncin allah madaukakin sarki za mu tashi a daidai gabar da malami ke magana a kan muna magana ne a cikin wajibcin rukun sutura da mai yin tsalla yau za mu tashi mun gama da wani za mu tashi ta harimu suna cikin kubu mun yi gama karatu a kan abin da ya shafi sutura da kuma siffar sutura ga mai yin tsalla za mu tashi haramcin fiskantar kabari yayin da za a yi sallah. Sallah wajibi ne ta kasance an nufi Allah ne kaɗai da ita, ibada ce wanda ake tsantsance bauta wa Allah maɗaukakin sarki da ita. Su kuma kaburbura da tsawon lokaci dubban shekaru da suka shuɗe sun zama bigire wato al'ada da jahilci da shaidanci da wato shaidan ya gadar na wasuwasi a cikin zukatan bayan Allah wannan dubban shekaru ba ana maganar kwanan nan ba ne ba wannan ya sa kaburbura suka zama wuraren bauta da neman sa'a a wajen ‘yan adam wanda tun kafin zuwan annabi nu shaidan ya kitsawa ‘yan adam wannan fitina ta neman sa'a da bauta ga waɗanda suke matattu annabi adamu mafi girman abin da ya zo ya kawar kenan a ban ƙasa wannan masifar ta bautar matattu annabi nuhu kuma shi ne farkon manzanni a cikin dukkan manzanni sama da ɗari da allah maɗaukacin sarki ya aiko shi ne farko kafin annabi nuhu tun daga annabi adamu alaihi salam har zuwa annabi Nuhu shekaru sama da dubu aka yi a wannan tsakanin ba a samu wannan tangarfar ba wanda suka rayuwa a wancan lokacin sai dai jahilci amma ba su san bautar wani Allah ba sai da shaitan bisa wasu dalilai da karatu zai iya kawo mu insha Allah wata rana shaitan ya kitsa ƙaunar bautar matattu a zukatan bayi har Allah ya turo annabi Nuhu. Dukkan kunan kun san suratun Nuhu, alaihi salam a cikin Al-Qur'ani mai girma, wacce ta fara da inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihim adhabun alim. A cikin wannan sura kun san wata aya da Allah yake cewa wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا wala yahusa wa yaquq wa nasra waɗannan sunayen wasu bayin Allah ne wanda sanadin su ne bayan sun mutu sanadin su ne shedan ya kitsawa al'ummar wancan lokacin son bautar su a bayan mutuwarsu to wannan annabi nuhu kun san yadda ta kaya yadda aka yi ta ɗauki ba daɗe da al'ummarsa ƙarshe dai aka yi ruwan tufa na aka hallaka da su ba su karɓa ba to daga nan duk wani manzo da zai zo duk wani annabi da zai zo gwagwarmayar kenan kuma har yau wannan masifar ta riga ta kama ƙasa ta zama jarrabawa idan kun kula alƙur'ani mai girma cike ki da kiraye-kirayen abautawa Allah shi kaɗai, abautawa Allah shi kaɗai, kar a sanya masa kishiya. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinjin bila adadi abautawa Allah shi kaɗai. Ana faɗan falala da girman darajar wanda ya mutu bai bauta wani Allah ba, da girman daraja da falalar wanda ya rayu akan kaɗai ta Allah shi kaɗai. Wannan gwagwarmaya tsohuwar gwagwarmaya ce, domin tsohuwar fitina ce, kuma shi ne mafi girman zunubi mafi girman sharri da ɗan adam zai duka shi ne son bautar wani Allah to ya samo asali daga bautar matattu da haka sai ya zama makabarta bayan an shar'anta mana keɓance guri na musamman don binne mamata a wannan al'ummar an shar'anta mana haka domin a yi tattalin raba zukatanmu da son bautar matattu a samu wani wuri a keɓe shi a nan za a rika tara matattu idan aka bar mutane suna sanya matattunsu a yadda suka ga dama to ba a san lokacin da wani zai je bautawa na mataccen ko na wani ba amma a tattara su waje ɗaya domin ya zama yadda mutane suke rayuwa ba matattu a face sannan kuma a tattara su waje ɗaya ta yadda ba babba ba yaro ba mace ba namiji ba jahili ba malami duk darajar mutum duk falalarsa a kai ta abin da shi idan ana ware waɗansu masu falala da sunan su malamai ne ko su waliyai ne ko su shahine ne ko su sharifai ne ana binne su daban to nan ma an tuma ba a tsira ba wannan duk musulunci yana ta tattalin imani sannan kuma sai aka sanya wasu dokoki da ƙa'idoji wanda suka danganci kabari da makabarta musamman abin da ya shafi bauta daga ciki shine hana yin sallah a cikin makabarta ba a yin sallah a cikin makabarta sai idan sallar jana'iza ce in gawa ce za a iya ajiye ta cikin makabarta a mata sannan in sallar gawa ce za a yi tsayawa a kan kabari a yi masa sallar gawa amma sallar farilla sallar nafila manomi ya taso daga gona ya biyo ta makabarta ya shiga ya yi alwala da ruwan bowon makabarta ko da rijiyar makabarta to baya tashi kuma ya fuskanci alƙibla a cikin makabarta ce zai yi azahar ko zai yi asar ko kuma an je an kai gawa bayan sallar asuba an binne ta sannan kuma wani bayan an kammala ya ce zai yi walaha a cikin matsawarta ko mutum ya ce zai yi wata sallar nafila a makabarta kafin a kawo gawa ko bayan an gama binne gawa ko wucewa ya zo yi ta makabarta ba a sallah a makabarta sannan bayan ba a sallah a cikin makabarta ba a fuskantar kabari a yi sallah matuƙar ba kabarin za a sallata ba a fuskantar kabari a ce nan ɗin nan gaban kan kabari ne kuma sai kawai kai kabbara harama ka ce za ka yi nafila ko ka ce za ka yi sallar da za ka yi ta bautar Allah ita ba za ka fuskanci kabar da kai ba a yi ko a ce gonar ka makwabciyar makabarta ce makabarta tana gabar da gonar ka haka lokacin sallah ya yi bari ka fuskanci makabarta a cikin gonarka ka yi sallah ba a yi sai dai ka tafi can kuryar gonarka ta ƙarshen yamma ta yadda ba zai zama kana fuskantar makabarta ba saboda nisan da taimaka ko kuma ka kauce wa gonarka ka tsallaka gonar makota yadda ba sai ce makabarta ba ka fuskanta alƙibla ka yi sallah alƙibla ake fuskanta ba a fuskanta kabari ko makabarta idan za a yi sallah to wannan karatu ya danganci wannan babi malam yace wala yajuzu salatu ila al-qubur mutlaqan malam yace baya halatta fiskantar kaburbura ayi sallah mutlaqan malam yace kace ba kaidi sawabun kanat quburan lil anbiya aw ghayrihim duk ɗaya ne kaburburan annabawa ne ko kuwa ba na annabawa ba kowane kabari ba a fuskantar sa ayi sallah kowane kabari ko na annabi ne ko na salihin bawa ne ko na malami ne ko na shehi ne ko na wani ba a yi ba a yi tahrimul mururi bayna yadayil musalli walau fil masjidil haram to wannan na ganin shigowa ya bai dace ya zama nan ba yana da alaka da da babin da ya gabata wala ya duzu mururu bai da dai musalli to wannan gaba ita kaɗai ce kenan wannan zai zama jigo ne haramcin wucewa ta gaba mai sallah ko da a masallacin harami ne da ya kamata ya zama ciko ne na karatun baya sosai za ta yi wajen buga littafin ya kasan wannan sauye-sauyen. Wala ya zuzu mururu bai da idai musalli idan kana bai da idai sutura, baya halatta wucewa ta gaba mai sallah idan ya kasance tsakanin ta gaba tsanin akwai sutura. Wala farka fi zalika bain al-masjid al-haram wa ghayrihi min al-masajid ba bambanci kuma tsakanin masallacin harami da wani masallacin daga cikin masallatai kamar yadda na muku bayani a kai wancan satin cewa wasu malamai suna ganin masallacin haramin makka da madina su za akwai rangwame shi kuma malam yana tare da ra'ayin cewa ba wani bambanci a ko'ina ba ba za a wuce ta gaban mai sallah ba fa kullu hasawa fi adam jawaz yace dukkan masallatai ɗaya suke wajen rashin halaccin wucewa ta gaban mai sallah لعموم قوله صلى الله عليه وسلم saboda gamewar faɗin manzon Allah sallama law ya'lamu ma bayna yadayhi al-musalli law ya'lamu ma bayna yadayhi al-musalli ma za alayhi la kana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi da a ce mai wucewa ta gaba mai sallah ya san abin da yake kansa na sunafi ya san zunubin da ke kansa in ya gifta ta gaba mai sallah la kana an ya kifa arba'ina ya ummace ya tsaya kwana arba'in a wajen bai motsa ba khairan lahu ya fi masa alheri min an ya murra baina yadayhi da a ce ya wuce ta gaba mai sallah duk wanda zai ga ana sallah da an yi dadda sallah wani ya tashi yana cikowa an yi dadda sallah wasu haka suke an yi dadda sallah ana idan da sallah za su tashi daga yadda suka yi sallah to idan mutum ba ficewa ne daga masallaci ba laifi ba ne in ya canza wurin zama domin ya yi azkar amma kuma ya shaɗi ya kula da sharaɗin wucewa ta gaban mai sallah domin wani a bayansa ya tashi ne zai ciko ya makara to karka tashi kuma kai a garin neman lada ka ɗauki alhaji ka tabbatar da cewa in ka tashi bayan ka da za ka juya ka wuce ba wani mai sallah da za ka gitta ta gabansa sannan kuma ka tabbatar da cewa ba za ka uzura wa wasu ba duk wannan ake kana sahun gaba ko kana sahu na biyu an kidar da sallah za ka tashi ka kula da abubuwa guda biyu abu na farko shine shin ba wani mai sallah wanda in na tashi zan wuce ta gabansa in akwai to ka jira abu na biyu ba wanda zan cutar wajen wucewa ta saboda in tashin gaggawa ne ya zama wasu koda sun gidar din amma suna zazzaune zai zama sai ka buɗe wannan sai ka hankaɗi wannan wajen tsallakawa sai ka bugi goshin wannan sai ka biyo kana cewa ya haƙuri ya haƙuri to kaga wannan bai dace ba jira wuri da mai sarara ka samu sarari da zaka zaka fita wannan ga wanda zai zauna kenan a wani wuri a masallacin ya nutsu ya yi askar amma wanda da an idan da sallah shi tashi zai kawai ya fice abinsa to wannan ya saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nassin alqur'ani ma cewa yace fa idza faraghta fansab wa ila rabbika fansab idan ka idar to ka kafu ka fadaito wajen ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya idan da sallah to yana yin azkar yana yin lazumi na bayan idan da sallah to kar mutum ya shagaltar da kansa ce duk sanda idan da sallah kauta shi bai yi zuciyarsa tana cike da uzuri duk sanda idan da sallah kawai yana haba haba ya je ci gaba da uzurinsa ba zai nutsu ya yi lazumi ba ballantana bayan lazumi ya tashi ya yi nafila idan ana yin sallah nafila bayan wannan sallah kaga wannan duk alheri ne mutane suke ke nesanta kansu daga gare shi almuhim idan ta kama za ka wuce ka tabbatar da cewa ba za ka wuce ta gaba mai sallah ba manzo Allah sallama ya ce in dai akwai mai sallah to daga wuce ta gaban sa gwamma maka tsaya a wajen kwana arba'in wasu malamai masu fassara suka ce shekara arba'in ake nufi kana jira ya fi maka alheri akan ka kasa wannan makulun ka wuce mala yace ya'ani al-mururu bainahu wa bainahu li sujudi abinda ake nufi anan shine wucewa tsakanin mai sallah da gurin da zai sujada shine wucewa ta gaban mai sallah inda ka san yadda zaka wuce goshin sa zai iya iso wajen to kar ka fara wujubu man al-musalli lil marri bayna yadayhi wa law fil masjid al-haram wajibin mai sallah ya hana mai wucewa ta gabansa ko da a masallacin harami ne ko da a masallacin makka ne wala yajuzu lil musalli ila satratin an yad'a ahadan yamurru bayna yadayhi lil hadith as-sadiq wala tad'a ahadan yamurru bayna yadayhi wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas fa arada ahadun أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ما ليتي ولا يجوز للمصلي إلى ستره بايا حلت جميع صلى زوى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه بايا حلت يبروني يوجي تقبل صلى بالحديث الصادق saboda hadisin da ya gabata mun magana akan wancan satin na tarewa wala tada ahadan yamuru bai dai ka malan sai busuro shi yace kar ka bar wani ya wuce ta gabanka da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam idan salla ahadukum ila shay'in manzon sallallahu alaihi yace idan ɗayan ku yayi yana sallah yana fuskantar wani abu yasturuhu minan nas wanda yake tutuce shi daga mutane fa'arada ahadun an yadda ta bai daidai sai wani ya zo da nufin ya keta ta gabansa faliyar fa'afi na halki to ya tunkuɗe shi ta wuyansa wato nahar shi ne wannan saman ƙirji saman ƙirji tsakanin ƙirji da wuya shi ne nahar yau sai ya tukare shi ta wajen kai to karbi kogoron ba na ake nufi ba eh saman kirjinsa mahadar wuya shine nahar to sai ya to kare shi ta wannan wajen ya maida shi wal yadra mastata kun ga tayin wata hikima ce ta dan salama da ya ambaci wannan wajen saboda idan aka ce kirji zai iya zuwa ya je ya je ya hankali zuciyarsa ko ya je shi ya taba maka wani abun da kirji yana da wadansu abubuwa da da ta iya yiwa wani shikenan kana yin haka zai faɗi zai mutu irin yadda ya faru da annabi Musa ko kaza ko Musa fa kaza alai kana kokarin mutum kawai ya faɗi shikenan dama da balangwaye sai je ya mutu maka to amma nan sama akwai wani kashi da ake cewa turkuwa akwai wani kashi a wajen yana da ƙarfi to idan ka tokari wajen wannan kashin insha Allah ta'ala zai zama kariya kuma kashi ne da galibi amfanin sa shine mafi karancin kashi mai amfani daga cikin kasusuwa na na jikin adam ko wani kashi mai amfani ne to amma suna cewa shi ne ƙashi wanda amfaninsa ya fi sauƙi ta da shi karayarsa ma ba ta kai karayar sauran ƙashi muni da illa ba to a wannan wurin zai zai haɗe hankaɗe shi balle da za mata fara ya hana iyayen da zai iya wa fi riwayatin falyamna abu marmataini a wata riwaya ya hana shi sau biyu in ya in ya ture shi na farko ya sake dawa ya sake ture shi fa in aba idan yake ya dawo na uku falyukaci to nan kam ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaytanu shaytan ne ya yaƙe shi ya sa ƙarfi ya tabbatar da cewa ya hana shi shaytan ne almashi ila amami liman ilmu yin tafiya gaba don hana wucewa da mai sallah wanda yake sallah sai wani ya wucewa ta gabansa ko ta dabba to tafiya da zai don ya hana wucewa ko dai in an ga yana tafiya a fasa wucewa ko kuma idan ba a fasa ba a wuce ta bayan da kamar dabba ko yaro kana sallah kyanwa ta taho kana sallah dan har dabbobi duka ba mutum ne kada ya hana wucewa ta gaban mai sallah ba har dabbobi kuma ba babba kada ya hana har yara kanana kana sallah gidan sallah suna sallar nafila sai yaron ka mai tafiya mai kiriniya ya zo zai wuce ba daidai ba ne ba kamar yaro ya ta zirga zirga kan sallah ya kana sallah ya wuce ya dawo ya zo ya wuce ya dawo ya zo ya wuce ko kyanwa kashin ka da sallah ya tsakaninka da kujera kana sallah yaro kuma yana tucewa ta wajen kai ka ɗauka sai a masallaci aka hana sai manya aka hana wucewa a'a hatta dabba haka kamar yaro kamar dabba da bai san a tare shi ba yaro in ka sa hannuwa fiskewa zai ya maka dariya ko kuma ya tafi a guje sai wuce maka dabba ba ta san bari ba ba ta san sa hannu to ire-iren waɗannan sai ka yi tafiya in ka da tsinin idanka idan ka hango wannan abu zai faru sai ka yi tafiya gaba kaɗan sai ka je jikin kujerar taka ko jikin ginin naka ko jikin teburin da kake fuskanta yaron ya wuce ta bayan ko kyan wata wuce ta bayan ka malam yace wa yajuzu an yatakaddama khutwatan ya halatta mai sallah yayi gaba tamu kaɗan ɗaya au aksara ko sama da haka liyamna ghayra mukallafin min al-mururi bayna yadayhi domin ya hana wanda ba mukallafi ba in an ce mukallafi baligi ne hankali shine mukallafi baligi ne hankali to wanda ba mukallafi ba kamar yaro ke ko mahaukaci to babu laifi yayi gaba taku daya ko sama da haka liyamna a ghairu mukallafin don ya hana wanda ba mukallafi ba min al-mururi wucewa baina yadayhi ta gabarsa ka dafati kamar dabba aw tiflin ko yaro hatta ya mutra min wara'ihi har sai ya wuce ta bayan sa tunda bai san sa hannu shi yanzu in babba ne mai hankali da kayi haka tayuwa bai ankara da kai ba yana lissafin cefa ne ko yana lissafin mashin ɗin ya lalace yana lissafin kaza bai ma san cewa kana sallah da kayi haka da hannu kafin ka taba shi ma sai ya tuna to kaga hankali kenan da girma amma yaro bai saka ba. to kawai zaman ka lafiya ka wuce ka yi gaba ya wuce ta bayan ma ya fahu salata abin da yake kafe sallah akwai abubuwan da bayan mun san cewa an hana wucewa ta gaban mai sallah to akwai abubuwan da in sun wuce sun rage wa sallar alfarma ne sun rage mata daraja akwai abubuwan da kuma in sun wuce sun lalata ta ne gaba daya irin namiji mai hankali ko mahaukaci ko yaro ko babba ko dabbobi mafi yawan su akuya tinkiya ko abin saniya da irin su irin su canwa waɗannan duk suna rage wa sallah alfarma in ka bari suna wucewa ta gaban ka ko suka wuce to sallar ka ta rage alfarma batta da wata kima sannan akwai kuma abubuwan da in sun wuce ta ɓaci ne wa inna min ahammiyati sutrati salat malaki yana daga cikin muhimmancin rikan sutura a cikin sallah أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه daga cikin muhimmancin sutura sutura tana sha makance bainal musalli ilaiha tsakanin mai fuskantar ta a sallah wa bainal ifsadi salatihi da kuma bacin sallarsa bil muridi baina idaihi ta dalilin wucewa ta gabansa sutura tana shiga tsakanin mai sallah da bacin sallarsa idan mutum bai kiyaye sutura ba to zai rika yin sallarsa ba ta ba ta kankanta bi khilafin ladhi lam yattakhidha sabanin wanda bai riki sutura ba kwata kwata fa innahu yaqta'u salatahu idza marrat بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود wanda bai rike sutura ba to fashi ya faku salatahu idza marrat bayna yadayhi al-mar'at mace idan ta wuce ta gabansa ta lalata sallarsa al-baligha idan baliga ce mace wacce ta balaga idan ta wuce ta gabansa ta lalata masa sallah wa kadhalika al-himar hakan nan jaki duk wanda yana sallah sai jaki ya gitta ta gaba sallar ta baci wal kalbu al-aswad da kuma bakin kare duk wanda yana sallah bakin kare ya gitta ta gaba sallar ta baci ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace macen da ta kai ta haila da jaki da bakin kare idan suka wuce ta gaba mai sallah to sallah ta baci kowane ɗaya a cikin sai wuce ta gaba mai sallah sallah ta baci to kaga waɗannan mutum sai ya kiyaye musamman yanzu dai ba mu da jakuna a cikin gari sannan haka karnukan ma akwai karancin su mu dai a wuraren amma dai su ana samu sannan kuma abin da ya fi zama galibi shi ne mata cin a gida da gida wannan matar da ce ka ta ta wuce ta haɗe abinci ko ta wuce ta ɗauko kwano ko ta wuce tana shara shi kuma yana sallah kina ganin ai matar ta ce ba komai kuma ta sa hijabi a kowace mace ko yarka ko matarka ko mahaifiyarka in dai mace ce kuma ta balaga in ta wuce ta gaban kana sallah babu sutura to sallah ta baci sai dai idan akwai sutura in akwai sutura ta wuce ta bayan sutura to wannan babu laifi amma mu fahimta idan ana sallah da liman da mamu sai liman ya sa sutura a gabansa gaban limamin ba ku sutura to mu mamu ba ruwanmu da sutura shi ke ta limamin ta shi da haka babu laifi yanzu a masallaci idan wasu suna sallah limamin su ya sa sutura to babu laifi idan wani ya wuce ta gaban sahu suna sallah ta bayan liman ta gaban sahun gaba ko ta sahu na biyu ko ta tsakanin sahu na uku da sahu na hudu ya wuce ya yi tafiya ya keta masallaci wannan babu laifi in dai matakar gaban liman akwai sutura amma idan gaban liman ba sutura to kowa gaban sa empty kowane ɗaya aka wuce ta gaban sa to to an wuce an an an an an an an wannan din sallar sa an rage wa sallar daraja haka in an wuce ta gaban limamu to dukkan ku sallar ku ta ta ta to wannan shine abin da Allah ba sarki ya ba mu ikon karanta dangane da abin da ya shafi ƙarshen sutura kan sutura muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da abin da kai daidai da yake Allah gafarta mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am